بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب المساقبة بين الخيل وتدميرها باب المسابقة باب الفير بين الحيل أتكان دواكي وترميدها da cewa ya halatta wato a ramamar da dawakan don aiferan da su me ake nufi da ramamar da su a nan ana nufin wato a koya musu kada a basu ci abinci fiye da wanda zai sa su tseren yadda ya dace shine tarmirul haili ya zama an horar da dawakan don yin tseren
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم manzala sallallahu alaihi wasallama سابق بالخيل التي قد أدمرت من الحيثياء a ya yi tsere wato ya yi izini a tsere da dawakan da yake an hore su a daga gu da ake kira hafiya'u وكان أمرها سنية الوداع ya zama inda za ta kai da in ta faro daga hafiya'u ta kai saniyatul wada'i gu da ake kira saniyatul wada'i وسابق بين الخيل التي لم تدمر من السنية kuma manzala ya yi tsere da tsakanin dawakan da su ba a hore su ba wato ba a kiwata su kiwon yin tseren ba daga saniya إلى مسجد بني زريق zuwa masallacin banu zuraikin
وكان ابن عمر في من سابق بها abdan umara yana cikin wanda suka yi tseren a wannan na biyu
وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد حا حدثنا تأويل.
بن بن هشام وابو ربيع وابو كامل قالوا حدثنا حماد مم.
وابو بن زيد عن ايوب حا حدثنا زهير بن حرب حدثنا اسماعيل عن ايوب حا حدثنا بن نمير حدثنا ابي حا تأويل.
حدثنا بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو مسامه حا تأويل.
حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان مم.
جميعا عن عبيد الله حا وحدثنا أبي تأويل.
هجر وعمر بن عبدة وابن ابي عمر قالوا حدثنا سفيان عن اسماعيل بن اميه حا مم.
وحدثنا تأويل.
محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني موسى بن عقبة حا حدثنا هارون بن سعيد الايلي حدثنا ابن وهب اخبرني اسامه عن ابن زيد كل كل هؤلاء عن نافع عن ابن dukkan عمر.
wa'annan sun rawaito hadisin daga nafi'u daga abdan umara
بمعنى حديث مالك عن نافع da ma'ana hadisin maliku daga nafi'u وزاد في حديث أيوب من رواية حماد ya dade a cikin hadisin ayyubu daga ruwayar hamadu وابن علية da ibnu ulayya قال عبد الله abdullahi ya ce فجئت سابقا na je wajen sabitu نعم fazaitu sai na سابقا zo sadiƙan ni ne na zo a kan gaba ni ne na zo lamba ta ɗaya فطفف بي الفرس المسجد مسجدا sai ma'a dokin ya nufi masallaci da ni
باب الخيل في نواسيها الخير babin cewa dawakai alheri na cikin mafarfadarta yana cikin mafarfadar kanta إلى يوم cewa a القيامة kula da dawakai akwai alheri a ciki malamai suka ce wannan wato duba da abin da dokin ya tsaya da shi shi yasa kenan ashe duk wani abin da zai tsaya da abin da dokin ya tsaya da shi a baya Na'am.
ya zama kula da shi abin nema ne kenan a addini Na'am.
kamar a yanzu musamman abin da aka fi takama da shi jiraga wanda za a ce ma ba sai an sa mutum ba za- ba ba- ba matuka a ciki da kuma manyan eh, makamai wanda yake wa- wa- wa- wato masu linzami wanda za a auna a a ce sun je wa- wajen da aka nufa da su to irin wannan wajibin musulmi a ce sun kula da su sun san haka don su kare kansu a dawakai an ɗora alheri a makwarkwaɗar kanta haƙƙi zuwa ranar alkiyama مم. حدثنا يا ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Mm, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce الخيل في نواسيها الخير dawakai alheri na cikin makwarkwaɗar kanta إلى يوم haƙƙi القيامة zuwa ranar alkiyama haƙƙi zuwa ranar alkiyama alkiyama مم. حدثنا قتيبة بن رمح عن الليث بن سعد حا وحدثنا أبو أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبي بن سعد وعبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حا حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى كلهم عن عبيد الله حا وحدثنا عمرو بن سعيد العيني وحدثنا ابن وهب حدثنا حدثني مسلم كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن زاد زيد بن مالك عن نافع kama hadisin da ya gabata wanda imam malik ya rawaito daga nafi'u وحدثنا انس بن علي الجهرمي وسأل ابن عاصم بن وردان جميعا عن يزيد قال الدارمي حدثنا حدثنا يزيد بن زريع حدثنا يوسف بن ابي عن عمرو بن سعيد عن ابي زرعه بن عامر بن جرير عن عبد الله قال yace رايت رسول الله صلى na الله ga عليه manzon Allah وسلم sallallahu alaihi wasallama يلوي ناسيه فرس ya- yana kama yana farkato da makwarkwadar doki ya rike dokin ya sa yatsansa yana yi ƙasa ƙasa da makwarkwadar kan وهو يقول alhali yana cewa الخيل معقود بنواسيها الخير a do- dawakai an ɗaura alheri a makwarkwadar kanta الى يوم haƙi القيامه zuwa ranar alkiyama الاجر والغنيمه lada da ganima Mm.
lada da ganima lalle wanda ya rike doki da kyakkyawan manufa zai samu lada kuma in ya je yaƙi ta ya samu ganima wanda dawakan nan ana raba ganimar da su don wasu masaman ma cewa suka yi wanda wanda yake mahayin za a ba shi rabo daya dawakan za a ba shi rabo biyu Ah, doki kenan da mahayinsa kashi uku za a ba su na ganima Mm.
kashi biyu na dokin ne kashi ɗaya na mahayin
وحدثني زهير بن عرب حدثنا اسماعيل بن ابراهيم حا tawili حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن يونس بهذا الاسناد مثله gaba wa hadisin da ya gabata حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حدثنا زكريا عن عامر عن عروه البارقي قال watan bariki ya ce قال رسول الله إن صلى الله الله عليه صلى الله عليه وسلم.
وسلم الخير معقود في نواسيها الخير a dawakai an ɗaura alheri a makwarkwadar kanta الى يوم haƙi القيامه zuwa ranar alkiyama dawakan suna nan da wannan sifa الاجر والمغنم lada da ganima za a sami lada mutum ya rike doki ya zamo dan Allah ya rike akwai ladan da za a ringa rubuta masa haka nan kuma ta yi aje yaƙi a samu ganima
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا فضيل بن وابن ادريس عن حسين عن الشعبي عن عروه البارقي قال Musul bariki ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce الخير معقوس بنواسي الخيل an ɗaure an an- an ɗaure alheri a makwarkwaɗar kanta ko Ana.
alheri an ɗaure shi a makwarkwaɗar kan dawakai مم. قال ya ce فقيل له يا رسول الله ya ce sai aka ce ya rasulallahi بما ذاك ya aka ce dawakai akwai alheri an ɗaure shi a makwarkwaɗar kansu قال ya ce الاجر ladan والمغنم da wanda ya rike zai samu da kuma riba ta yaƙi الى يوم wanda القيامه wannan hukuncin yana nan har zuwa ranar alkiyama وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا جرير عن حسين بهذا الاسناد غير انه قال sai da ta sarwari ya ce عروه بن الجعدي wato nul ja'ali wato bai- ba wato bariki ba wato nul ja'ali ya Na'am.
dangana shi ga uban nasa Mm.
shi din ne da wato bariki Mhm.
wanda yake daga banu azrin نعم wato ba- a- bariku din nan sunan wani dutse ne a kasar yama نعم da su banul azri kabilar suka sauka a wajen Na'am.
Mhm.
حدثنا ابن يحيى وخلف بن هشام وابو بكر بن ابي شيبه جميعا عن ابي الاحوص حا تعويل.
حدثنا اسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر كلاهما عن سفيان جميعا عن شبيب بن غرقدة عن قوة الباري عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الاجر والمغنم ya mace al'adu wal maganamu ba akwai ruwa al'ajara wal maganama ya Na'am.
zama mafuli ne lewis Mm.
akwai ruwa kuma al'ajru wal maganamu ya zama musa hikaya Na'am.
musa hikaya kala zaka al'ajru wal maganamu Mm.
to وفي حديث سفيان سمع عروة البارقية سمع النبي صلى الله عليه وسلم haka ya ruwaito a tasar waya وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا حدثنا أبي ابي حاوى حدثنا ابن المثنى وابن وابن بشار بشار قال قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن كلاهما شعبة عن ابي اسحاق عن الايزار بن عريس عن عروة بن الجاد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا هذا da wannan isnadin ولم يذكر الاجر ولا مغنم bai ambaci al'ajru wal maganama ba a tasar waya
حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حاوى حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد كلاهما عن شعبة عن ابي التياهي عن انس بن مالك قال ana sunu malik yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce البركة في نواة albarka الخير tana mafarkwaɗar kan dawakai حدثنا يا ابن ابي بن حدثنا خالد يعني بن الحارث ها تاويلي حدثني محمد بن الوليد حدثنا حدثنا محمد محمد بن بن جعفر جعفر قال قال حدثنا شعبة عن ابي الدرداء سمع انس يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله kamar matanin da ya gabata باب ما يكره من صفات الخير babu abin da ba a so a- daga sufofin dawakai irin sufofin da ba a san a ga doki yana da su wato Mm.
wanda zai mallaki doki to ya kokari kai ya mallaki mai irin wannan sufofin نعم وحدثنا يا ابن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابو كريب قال يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا وكيع عن سفيان عن سلم بن عبد الرحمن عن ابي زرعه عن ابي هريره قال yace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ya kasance يكره الشكال من الخيل yana kin mai fari a kafa a- wato a kafarsa نعم ta dama ko a kafarsa ta baya ta dama ko ta gaba a ce ta hagu akwai irin wannan daga cikin dawakai shine shikaru wanda za a fassara a hadisin arwaya gaba حدثنا محمد بن نمير حدثنا ابي حاء وحدثني حدثني عبد الرحمن بن بشر حدثنا ابو الرزاق جميعا عن سفيان بن هذا الاسناد مثله وزاد في حديث عبد الرزاق وشكال ان يكون القرص في جلد لا بيار shine a ce an samu doki a kafarsa ta baya ta dama akwai farfari وفي يده اليسرى a kafarsa kuma ta gaba ta hagu ya zamo shi ma akwai irin wannan farin او في يده اليمنى ko a ورجله kafarsa اليسرى ta gaba ta dama ko kuma a kafarsa ta baya ta hagu ya zamo wato an samu da bambanci نعم idan farin da a dama ne Mm.
kafar dama ne da ta gaba da ta baya Na'am.
ko kafa hagu ne to wannan baya laifi Na'am.
amma a ce farin a kafar dama ta baya yake amma kuma a kafar hagu ta gaba yake to wannan shine wanda ba a so Na'am.
shine siffar da ba a so نعم حدثنا محمد بن بشار حدثنا مم.
محمد يعني بن جعفر ها.
ها وحدثنا محمد بن المثنى حدثني وهب بن جرير جميعا عن جميعاً شعبة عن عبد الله بن يزيد النخعي عن ابي زرعة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث وكيع حديث وكيع وفي رواية وهب وهب عن عبد الله لم بن يزيد ولم يذكر النخعي
babu farin jihad wal huruj fi sabilillah babu farin larin yaki da fita dan taimakawa addinin Allah وحدثني زهير بن عارف حدثنا جرير عن أمارة وهو بن الحقائي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال Abu Hurairah yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن الله لما خرج في سبيله Ubangiji ya lamince ga duk wanda ya fito dan ya taimakawa addininsa مم. لا يخرجه إلا جادا في سبيله wanda ba abin da ya sa ya baro gida sai ko dan ya taimaka a addinin Allah وإيمانا sai به dan ya yarda da Allah وتصديقا Idan ya برسله gaskata abinda manzannin Allah suka faɗa, فهو علي ضامن أن Ubangiji ya أدخله ce, na ba الجنة shi garanti, na damince masa cewa ba makawa sai na shigar da shi aljanna, ko dai in an kashe shi kawai kai tsaye zai shiga aljanna.
أو أرجعه إلى مسكنه Ko الذي kuma خرج da منه shi zuwa gidansa da ya fito daga gidan.
نائلا ما نال من أجر أو Alhali غنيمة ya samu abin da ya samu na daga lada ko ganima.
والذي نفس محمد Manzana sallallahu بيده alaihi wasallam ce ya rantse da wanda rayuwarsa ta tabbata ga ikonsa.
ما من كلم ba wani يقال في miki سبيل da za الله a yi wa mutum shi a cikin taimakawa addinin Allah إلا جاء يوم sai القيامة ko ya zo shi mai wannan mikin a ranar alkiyama كهيئته yana حين bisa كلم sifarsa ranar da aka yi masa wannan mikin لونه لون ga دم jini yana fitowa kamar kamar jini وريحه amma ko abin da مسك yake fitowa kamar ƙanshin almiski
والذي نفس محمد Sannan بيده Allah ya ce ya rantsuwa da wanda rayuwarsa ta tabbata ga ikonsa لولا أن يشك على in ban المسلمين da baya son a ce ya wahal da musulmi ما قعدت خلاف سرية da ba zai taɓa تغزو في aika da سبيل الله أبدا wata runduna da za ta yi yaƙi a cikin tafarkin Allah ba a ce ya zauna a gida har abada duk sanda za a fita sai ya zama da shi za a fita to amma ya ce zai fita sai kowa ma ya ce annabi ya fita ni na zauna a gida sai ya zama haka ɗin wasu abin ya wahal da su manzo Allah ya ce shi yasa wani lokacin yakan aika da rundunar ya zaman sa a Madina ولكن لا أجد ساعة فأحملهم sai dai so da yawa akan samu mutane da ba su da abin da za su hau su je yaƙi ni kuma ban da yalwar da zan ba su abin da za su hau ولا يجدون su kuma ba ساعة su da yalwar da za su siya ko su samu su hau ويشق عليهم أن يتخلفوا a ce عنه na fita su sun zauna a gida abin yana damun su haka na damun su wallazi nafsu Allah muhammadin sallallahu alaihi biyadihi wasallam wallazi nafsu biyadihi Muhammadin biyadihi ya nan da wanda rayuwarsa ta tabbata ga ikonsa lawadaitu anni agazu fi Lahi sabilillahi burin ina ma a ce za ni in yaƙi a cikin tafarkin Allah fa uqtalu ya zamo an kashe ni a wajen yaƙin thumma agazu sannan a sake raya ni in sake zuwa yaƙin Ba wa kutalu.
in yazo a sake kashe ni Thumma a kuma gazu.
a sake raya ni in sake dai zuwa yaƙin Ba wa kutalu.
in ya so a kashe ni
حدثنا ابو بكر بن ابي Kaga sun شيبه ce duk wannan wato magana annabi ce sallallahu alaihi wasallam amma akwai masu cewa wannan na daga bayan abin da ya fi inganci shine cewa magana ce ta abu huraira ta zo mudraja a cikin hadisi نعم to وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن فضيل عن أمارة بهذا الاسناد بهذا بهذا الإسناد.
الاسناد وحدثنا ابن حياء أخبرنا مكرمة بن عبد الرحمن الزامي عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال صلى الله عليه وسلم ya ce تكفل الله لمن Allah جاء في ya سبيله lamince ga duk wanda ya fito yaƙi don taimakawa addinin Allah لا يخرجه من بيته ya إلا zama جهاد ba في abin da سبيله ya fito da shi daga gida sai ko nufin ya yaƙi don taimakawa addinin Allah وتصديق sai كلمته gaskata maganar Allah بأن يدخله to Allah الجنة ya lamince masa cewa zai shigar da shi aljanna أو يرجعه إلى مسكنه ko الذي ya mai da خرج shi منه gida inda ya fito daga gare shi مع ما نال من أجر أو daga غنيمة lada ko ganima
حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Allah ya ce لا يكلم أحد في bayan سبيل da za a yi الله wani rauni bayan da za a yi wani miki a yakin da aka yi don ɗaukaka kalmar Allah والله أعلم بمن يكلم في سبيله amma Allah shi ya san wane ne ake wa mikin don taimakawa addininsa إلا جاء يوم Da yawa القيامة masu fita tare da wanda suka fitar don taimakawa addinin Allah amma su tasu manufar wani abu ne daban shi yasa Allah shi ya san niyyar babu wanda daidai ya fita da wannan niyya niyyar cewa shi kawai a taimakawa addinin Allah wanda da haka ya fita to bayan da za a yi a masa miki sai ko ya zo a ranar alkiyama وجره يسأب يسأب alhali mikin nan nasa yana ta fidda jini jini yana ta fitowa daga mikin اللون لون دم kamar kamar jini وريه ريه مسك amma kuma kamshin kamshin almiski
وحدثنا عمر بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن حماد بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم sahifatu hammam ibn munabbih Na'am.
wanda tana daga cikin tara hadisi da aka yi na farko tun a zamanin sahaba Mm.
aka fara tara hadisi waje daya Mm.
bari wasu ma cikin sahabban su ne suka fara tarawa da kansu Mm.
kuma abdullahi ibn amr ibn al-as Mm.
wanda ya tara takardar da ake wa kirari ko yake mata kirari da as-sahifatu as-sadiqatu wadda ta kunshi hadisai wajen 800 da wani abu ko to kala yace azama da sana abu hurairata Mm.
rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa zakara Wannan ahadithu manzo Allah ya mana minha.
hadisi. a abu hurairah ya faɗa mana daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisai da yawa minha yana daga gare ta wannan irin tsarin kuma shi muslim نعم hadisin da ya rawaito dogo su da yawa yakan yanke ya kawo wani bangare a ciki Eh, ko da yake buhari ta wani wajen ma har ya fi shi irin wannan min ha yana cikin hadisan nan da abu huraira ya faɗa وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce كل كلم دول يكلم كل ميكي.
مسلم da aka wa musulmi shi في سبيل don الله taimakawa addinin allah ثم تكون يوم القيامة ba makawa wannan mitin zai koma Ka hayar ranar ajiha.
alkiyama kamar yadda yake إذا دعنت wakacin da aka yi masa farkon da aka soki jikinsa تفجر دما a tana bubbugar da jini اللون لون لون kamar دم kamar jini والعرف عرف amma المسك ƙanshin ƙanshin almiski وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce والذي نفس محمد في ya يده rantse da wanda rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam take ga ikonsa لولا أن أشق على المؤمنين in ba dan baya sanya wahal da mummunai ba ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله da bayan da za a yi ya zauna bayan rundunar da ta tafi yaƙi don taimakawa addinin Allah duk sanda wata runduna za ta fita don ta taimaka wa addinin Allah to sai an samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki in ba dan baya son ya wahal da musulmi ba walakin la ajudu sa'atan Walakin sai dai banda yalwar da zan ba su fa abin da za su hau hamilahu
banda yalwar da zan ba su abin da za su hau wala yajiduna ko sa'atan kuma su da yalwar da za su fayattabi'uni biya su bi ni wala tadibu anfusuhum an yaqudu ba'di kuma su ce sun zauna bayana ni na fita su suna gida haka din yana ta musu da hankali zuciyarsu ba ta samun nutsuwa a ce sun zauna bayan ni na fita
حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن ابي الزنادي عن الاعرج عن ابي هريره قال yace سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول yana cewa لولا ان اشق على المؤمنين ina dan ba na son wahal da mummune ba ما قعدت الى فسريه da ban zauna ba bayan wata rindina بمثل حديثهم kama hadisin da ya gabata kama hadisansu da suka gabata وبهذا الاسناد da dai wannan isnadin na ibnu abi umar daga sufyanu daga abin zuna daga arzu daga abi huraira والذي نفسي Manzala بيده sallallahu alaihi wasallam ya ce na yi buri na rantse da ubangijin da rayuwata ta tabbata ga ikonsa.
لوددت اني اقتل في سبيل Na الله yi burin ina ma a ce za a kashe ni a cikin taimakawa addinin Allah ثم احيا sannan a raya ni.
بمثل حديث ابي زرعه عن ابي هريره Daga Abi Huraira wancan da ya gabata a sama.
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي حا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو معاويه حا حدثنا ابن ابي عمر حدثنا مروان بن معاويه كلهم عن يحيى بن سعيد عن ابي صالح عن ابي هريره Daga Abi Salih daga Abi Huraira kala Abu Huraira ya ce.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce.
لولا ان اشق على "Umar da bana امتي son wahal da al'ummata.
لا احببت ان اتخلف حلف Allah ta سريتي halafa almasallaci da na so a ce ban zauna ba bayan wata rindina ta rindina ta fita yaƙi a ce da ni na wa hadisin kama hadisin su حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره قال in ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce تم- تضمن الله لما خرج في سبيله ubangiji ya lamince ga duk wanda ya fita don ya taimaka wa addininsa إلى قوله a har zuwa faɗinsa wato daidai da ruwayar da ta gabata har zuwa inda aka ce ما تحلبت إلى فسرية تجد في سبيل الله تعالى in zauna bayan rundunar da ta fita yaƙi don taimakawa addinin Allah.
باب Babu خرج shahada في سبيل الله تعالى shahada a cikin tafarkin Allah.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن قتادة وهميد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال yace ما من نفس تموت Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wata rai da za ta mutu لها عند الله خير a da yake tana da alheri wajen Allah يسرها أنها ترجو إلى da الدنيا za ta yi munna a ce za ta dawo duniya. Duk wanda ya mutu in ka ga yana burin dawowa duniya to ba alheri ya sa- bai bai wani alheri wajen Allah ba. amma wanda duk yi alheri wajen Allah ai ba wani abu na duniya da zai ta masa da hankali har ya nemi wai ya dawo duniya Mm.
da za a ta da za a yi masa tayin dawowa duniya ma cewa zai to me zai zo yi? me zai zo yi?
ولا أن لها الدنيا وما فيها ko a ce za a bata duniya da duk abin da yake cikinta illa shahidu in kaga wanda bayan mutuwarsa zai burin ya dawo duniya zai inda za a yi masa ta yin dawowa duniya zai yadda shine wanda ya shahada Mm.
wanda ya shahada to wannan zai yadda ya yasa fa innahu yatamanna an yarja shi yana burin ya dawo duniya fa yuqtal fi in ya so a dunya sake kashe shi a duniya lima yara min fadl Saboda abin da ne shahadati daga farlayin yin shahadar nan cewa wanda ya shahada irin lada da matsayin da yake samu abin ya huce duk yadda ake hanyi ya sa wanda duk ya shahada sai ya ringa burin ina ma a ce zai sake wata shahada a ƙara ninnin ka masa irin wannan nau'i na lada
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت انس بن مالك وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من احد يدخل babu الجنة wani da zai shiga aljanna يحب ان يرجع da zai so a إلى ce ya الدنيا.
dawo zuwa duniya وانا لو ما على الارض من شيء a ce duk abin da yake kan ƙasa da abin da yake doron duniya ko me za a bashi غير ya شهيد gwammace a bashi a la- eh, a aljanna مم.
in kaga wanda yake ya shiga aljanna amma zai burin ya dawo duniya shine wanda ya shahada fa innahu yatamanna an yarji'a shi zai burin ina ma zai dawo duniya fa yuqtala in ya ashar so a kashe marratin shi har sau goma lima yara min saboda abin da al-karamati yake gani daga girmama wadda wanda a yi shahada yake samu
حدثنا سعيد بن منصور حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره قال Mm, ya ce قيل للنبي صلى an الله ce عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل akwai abin da zai daidaici yin yaƙi don taimakawa addinin Allah azza wa jalla قال لا تستطيعوه ya ce ai in akwai din ma la tattaɗi unahu ba ku da ikonsa Mm.
ko da akwai ba za ku iya ba
قال mai ruwa ne ya ce abu huraira ya ce فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا ta masa wannan tambaya ta su har sau biyu ko har sau uku كل ذلك يقول in kowace mara manzo Allah yana cewa da su لا تستطيعونه ba ku da ikonsa ba za ku iya zuwa da abin da yake daidai da yakin ba وقال في ya الثالثة faɗa a mara ta uku مثل المجاهد في سبيل الله yadda za a kwatanta wanda ya yaƙi don taimakawa addinin Allah كمثل القائم القائم قانت kamar بآيات mai الله azumi ne wanda yake tsayuwar dare yake ibada da karanta ayoyin Allah مم. لا يبتر من صيام ولا baya صلاة kasalar yin azumin baya kasalar sallah حتى- kullum yana cikin azumi duk dare yana cikin tsayuwa حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى yaki don taimakawa addinin Allah ya dawo
حدثنا قتيبة بن duk سعيد fitarsa har ya dawo ana rubuta masa haka duk tsayuwar da za ka yi shi wanda ya fita don taimakawa addinin Allah an rubuta masa ko da shi bai ba duk azumin da za ka yi shi wanda ya fita don yaƙi don taimakawa addinin Allah an rubuta masa kamar wannan lada Mm.
ko da shi bai azumin ba مم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو أوانة حا تأويل.
حدثني زهير بن عرب حدثنا جرير حا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية كلهم عن سهيل بهذا الإسناد نحوه da wannan isnadin kamar yadda aka faɗa a ruwayar baya حدثني حسن حدثني حسن بن علي الحلواني حدثنا ابو توبه حدثنا معاويه بن سلام عن زيد بن سلام انه سمع ابا سلام قال حدثني النعمان بن بشير قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wa sallama فقال رجل sai wani mutum ya ce ما ابالي الا اعمل عملا بعد الاسلام ainihin da Allah ya hore min na shiga musulunci don cewa ban wani aiki ba ba wani aikin da barin sa zai ta min da hankali الا ان اسقي الحاجه abu ɗaya ne in ban ba zai ta min da hankali shine ban ruwa ga alhazin ni a gani na ai babban aikin da zan tsaya in yi bayan musulunci shine in tabar ruwa kawo ruwa don shayar da alhazai وقال اخر wani kuma yace ما ابالي الا اعمل عملا بعد الاسلام ban damu ba don cewa ban wani aiki ba tunda dai Allah ya sa na shiga musulunci إلا أن أعمر المسجد sai الحرام ko in ta ziyartar masallaci mai alfarma ni babban abin da yake gabana a ce ina ziyartar masallaci mai alfarma nan a amura za a ɗauki kalmar bisa asalin ma'anarta na loga Na'am.
wannan shine a ziyaratu Mhm.
al'umratu a ziyaratu fil lugati amara ya amuru
وقال wani آخر kuma yace الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم ai zuwa yaki a fita yaki don a taimakawa addinin Allah ya fi duk wannan ya fi zuwa masallaci mai alfarmar ya fi bar ruwa ga alhazan
فزجرهم عمر sai na madai suna wannan sai ya tsawatar da su وقال ya ce لا ترفعوا أصواتكم عند ba رسول الله صلى الله عليه وسلم ku daga muryoyinku alhali kuna gindimin bari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وهو يوم الجمعة gashi kuma ranar juma'a a ce ranar juma'a rana madaukakiya kuma kuna waje madaukaki kuma ku ringa daga murya
ولكن إذا صليتم amma zan الجمعة raba muku jayayya نعم in aka gama sallar juma'a zan je in tambayi manzon Allah da har kuma tambaye to zan je in tambaye shi فيما a cikin اختلفتم abin da فيه kai sabani a ciki فأنزل الله عز sai وجل Ubangiji azza wa jalla ya saukar da aya أجعلتم سقاية الحاج وإمامة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر في سبيل الله لا تكون عند الله والله لا يهدي القوم الفاسقين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يعملون في سبيل الله أعظم درجتين عند الله
الآية إلى آخرها يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم آه، karanta ayar har zuwa ƙarshenta yanzu ba a ringa sa ɗaukan ruwa ga alhazai ba alhazai ruwa ko kuma zuwa ga masallaci mai alfarma ku ringa sanya ladan wannan ya yi daidai da ladan wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira kuma ya yaƙi don taimakawa addinin Allah ina ai ba zan taɓa zama wa daidai ba wajen Allah ba yadda za a ci zamo daidai wajen Allah shi yasa a tsaya a taimakawa addinin Allah shine babban abu
وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وحدثنا يحيى بن حسان عبد الرحمن الدارمي mai musnadu نعم musnadu نعم wanda shi yi wa fadi hijira ta ɗari biyu da hamsin da biyar ko ya girmi buhari tsakanin su wajen shekara goma amma kuma ya riga buhari wa fadi da shekara ɗaya shi saba'in ya haura saba'in ma shi dare to ba yana cikin malaman musulun shi ko buhari abokin karɓar hadisin sa ne sun tara malamai da yawa to amma muslim ya karɓi hadisai da yawa wajen dare kamar wannan hadisi حدثنا ابن يحيى قال حدثنا معاوية أخبرني زيد أن وسمع أبا سلام قال sallamin ya ce حدثني النعمان بن wannan بشير rashirin yi min hadisi قال yace, كنت عند منبر رسول ina الله da صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam بمثل حديث kamar أبي hadisin na توبة abi taubata da ya gabata باب كل farkon جدوات gabatar والواحد في سبيل الله babin falallar sammako a kan lamarin taimakawa addinin Allah da kuma yin maraice a kan lamarin taimakawa addinin Allah ya zama mutum da farko abin da zai fito da shi daga gida da sassafe magana ce ta taimakawa addini Ah, ya zama ƙarshen magana da zai dawo daga gare ta ya shiga gida magana taimakawa addini magana taimakawa addinin Allah
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب حدثنا عماد بن مسلم بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce لقد وتم في سبيل الله wallahi a yi sammako don a taimaka wa addinin Allah أو روحة ko a yi maraice خير من الدنيا وما فيها ya fi daga duniya da abin da yake cikinta a ce ka fito da sassafe ba don kome ba ɗan ka ka taimaka wa addinin Allah wannan ya fi ma daga a ce an ɗauki duniyan nan da duk abin da yake cikinta an ba haka nan kai maraice akan haka ya fi ma daga a ce an ɗau duniyan nan gaba ɗaya an ba
حدثنا ابن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن عن سالم بن سعد السعيدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ya ce ولقد وتى يغدوها- يغدوها العبد ba a sammako da bawa zai yi shi في سبيل don الله taimaka wa addinin Allah خير من الدنيا وما ya fi فيها masa daga duniya da abin da yake cikin duniya
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سالم بن سعد السعيدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Nazala sallallahu alaihi wasallam ya ce غدوة أو روحة في سبيل الله ya ce a cikin taimaka wa addinin Allah خير من الدنيا ya وما fi daga duniya da فيها abin da yake cikin duniya حدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروان بن معاوية عن يحيى بن سعيد عن زكوان بن أبي صالح عن أبي هريرة قال Abu Hurairah ya ce قال رسول الله Manzala صلى الله عليه sallallahu وسلم alaihi ya ce لولا أن رجالا من أمتي in ba dan cewa wasu mazaje daga al'umma ta ba ba sa da- ba su da ikon zuwa yaƙi ni kuma ba ni da halin da zan taimaka musu ai ba yanda za a yi a ce rinduna ta fita don taimaka wa addinin Allah a ce ni na zauna da ni za a
وساق الحديث ya kawo hadisin وقال فيه ya faɗa a cikin wannan ruwaya ولا روحة في سبيل الله أو غدوة wallahi maraice a kan taimaka wa addinin Allah ko sammako a kan taimaka wa addinin Allah خير من الدنيا ya وما fi فيها gabawa daga duniya da abin da yake cikin duniya
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر وإسحاق قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا المقرئ عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب حدثني شعبيل بن شريك العاجم عن أبي عبد الرحمن الهبلي قال سمعت أبا أيوب يقول ya قال ce رسول الله ba صلى الله عليه abu وسلم yana cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce gadwatun fi sabilillahi aw don rawhatun taimakawa addinin Allah ko maraice don taimakawa addinin Allah khairun mimma dalara alaihi shamsu wa garabat ya fi daga duk wani abu da rana take fitowa gare shi ko take faduwa gare shi
dasani muhammad bin abdullah bin quhazaza حدثنا علي بن حسن عن عبد الله بن مبارك أخبرنا سعيد بن أبي أيوب وحيوة بن شريح قال كل واحد منهم حدثني شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الهبلي أنه سمع سمع هبولي أنا cewa hubuli مم.
bar ko da rama ko da sukuni نعم ya ji ba ayyukan ansari ya kodi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله kama hadisin da ya ruwaya ya gabata سواء daidai wa daida
باب بيان ما عده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات babu bayanin abinda Allah ya tanada ga wanda yake yaki don taimakawa addinin Allah abinda Allah ya tanada masa aljanna na daga matsaye
حدثنا سيد بن منصور حدثنا عبد الله بن وهب حدثني ابو علي الحولاني عن ابي عبد الرحمن الهبلي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا سعيد ya ba sa'id من رضي بالله ربا wanda iya yadda da Allah a matsayin mai tafi da komai nasa وبالاسلام ya yi da Allah دينا ne ke tafi da komai nasa ya da musulunci a matsayin addinin Wa bi Muhammadin nabiyya.
ya da Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabin sa وجب له an الجنه sanna ta wajaba gare shi فاجب لها ابو Abu سعيد Sa'id yake mamaki ga wannan فقال yace اعرها علي يا رسول الله ina so ka maimaita wannan magana da ka faɗa ففعل maganar nan sai mun daɗi a maimaita min in ji sosai haka din ne kuwa ta fa'ala manzo Allah ya sake maimaita masa ثم قال sannan manzo Allah kuma ya ce da shi واخرى bara ma in ƙara ma wata ga يرفع ma بها العبد wata مئة درجات في الجنه wadda ake ɗaukaka bawa da sababinsa matsayi da sababinta matsayi ɗari a aljanna ما بين كل درجتين Abin da كما ke بين tsakanin السماء kowane والارض matsayi biyu kamar tsakanin sama da ƙasa
قال وما هي يا رسول Sai الله Abu Sa'id al-Hudri yace wanne abu ne kuma wannan ya Rasulullah wanda sababinsa za a ɗaukaka bawa a aljanna har matsayi ɗari tsakanin kowane matsayi da na sama da shi kamar tsakanin sama da ƙasa.
قال Sai manzo Allah ya ce الجهاد في سبيل الله Idan taimakawa addinin Allah.
الجهاد في سبيل الله Idan taimakawa addinin Allah.
مم. باب من قتل في سبيل الله babin cewa shi yasa wato malamai suka ce wannan da aka faɗa abu ne mai kyau a ce bawa ya lalaci faɗarsu asali dai ana bukatar bawa ya zamo haka ɗin ya zamo halinsa ba wai zarar faɗar ba to amma faɗar kamar tunatarwa ce gaba Na'am.
shi yasa zamo yana daga wurdai ko zikirai da shari'a ta zo da su cewa kullum safa da maraice bawa ya ce raritu billahi rabban wa bil islam dinan wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula ana bukatar a ringa faɗar haka sau uku safe sau uku da yamma raritu billahi rabban wa bil islam dinan wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula Mm.
To,
باب من قتل في babu سبيل wanda aka الله kashe a wajen yaƙi don taimakawa addinin Allah كفر خطاياه cewa an kashe shi ɗin zai sa duk wani zunubi nasa a kankare masa إلا الدين ɗaya ne tak ba za a kankare masa ba shine bashi
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم daga manzo ya karbo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam أنه قام فيهم cewa manzo Allah ya sa yin a cikin su yayi musu hudba kenan فذكر لهم ya ambata musu أن الجهاد في سبيل cewa yin الله yaki don taimakawa addinin Allah والإيمان بالله ba da gaskiya da Allah أفضل الأعمال sun fi komai a cikin ayyuka fifita sun fifice duk wani aiki فقام رجل sai wani mutum da ya ji maganar nan ya tashi ya miƙe فقال يا رسول الله rasulallahi أرأيت إن قتلت في سبيل الله ina so ka faɗa min yanzu idan na je wajen yakin don taimakawa addinin Allah sai ya zama an kashe ni تكفر عني خطاياي duk zunubai na za a kankare min su فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم sai نعم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kwarai إن قتلت في سبيل an الله kashe ka a yakin da kai don taimakawa addinin Allah وأنت صابر alhali مهتب kana mai haƙuri mai juriya مقبل kana غير mai مدبر da abokan gaba ba wanda ya gudu daga gare su ba to za a kankare ma ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم daga baya kaɗan manzo Allah ya ce da shi كيف قلت ya ka faɗa قال ya ce أرأيت إن قتلت في سبيل abinda الله nake faɗa shine ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam ina so ka bani labari A yanzu duk- idan na je ne yaƙi don taimakawa addinin Allah sai ya zama an kashe ni a wajen wannan yaƙin a tukan faro an ne haɗa yaya za a kankare min zunubai nan faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da amin kwarai kuwa wa anta sabirun matukar sai muntasiru ka yi juriya a wajen yakin ka nemi lada wajen Allah muqbilun kana mai sharar abokan muqbilin gaba ba mai ba mai juya musu baya ba illa daina abu ɗaya ne da zai ya zai zama yana kanka ba a kan kare ma ba shine bashi fa inna jibril alaihi salam Mala'ika qala li Jibrilu zalika ya faɗa min wannan mala'ika jibrilu ya faɗa min wannan
حدثنا أبو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا يحيى يعني بن سعيد عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال a abu katada ya ce جاء رجل الى رسول الله wannan صلى الله عليه وسلم ya zo da manzana sallallahu alaihi wasallam فقال ya ce ارايت ان قتلت في ina سبيل so ka bani الله labari yanzu in aka kashe ni a yakin da na je don taimakawa addinin Allah to za a kankare min duk zunubai na بمعنى حديث ليس ya ya dace da ma'anar hadisin nan da laisu ya ruwaito a lafazin akwai bambanci amma ma'anar dai daya
حدثنا سيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن قيس حا wato suyanu inda aka faɗa a nan suyanu rubuye na ta Na'am.
shi ne mai ruwaya daga amrun da dinarin galiba نعam to حا tawilin قال وحدثنا محمد بن عجلان عن محمد بن قيس عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد اعطوما على صاحبه ɗaya kan yi daɗe a kan ɗaya ان رجلا اتى النبي صلى wani mutum الله عليه ya zo da annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam وهو على المنبر alhali manzon Allah yana kan mimbari فقال ya ce ارايت ان ضربت بسيفي ina so ka bani labari da a ce zan ɗaga takobi na in ta tsara da takobin na wajen taimakawa addini بمعنى حديث sai المقبري aka kashe ni to yanzu wannan zai sa a kankare min dizzini baina da Mm.
ma'ana hadisin makaburi da ya gabata مم.
حدثنا زكريا بن يحيى بن صالح الاسري وحدثنا الفرج عن ابن فلالة عن عياش وهو ابن عباس الكتباني عن عبد الله وابن بن يزيد يزيد عن عن عبد عبد الرحمن الرحمن الهذلي عن عبد الله عن عبد الله بن عبد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال من قال صلى الله عليه وسلم ياتي يغفر للشهيد كل ذنب wanda duk ya shahada ana kankare masa duk wani zunubi إلا الدين sai fa bashi bashi wannan ne ba a kankare masa
حدثني زهر بن عرب حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني أياش بن عباس الكشباني عن أبي عبد الرحمن الهبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah قال sallallahu alaihi wasallam ya ce القتل في سبيل الله kashe bawa a wajen yakin da ya don taimakawa addinin Allah a kashe bawa alhali da- yana kokarin taimakawa addinin Allah يكفر كل شيء haka din yana sa a kankare masa komi إلا الدين sai fa bashi bashi shi ba zunubi bane amma kuma ake nuna wa bayi cewa duk wanda ya bashi matukar bai mayar ba to ai kamar wanda ya zunubin ne matukar yana da damar ya mayar da inda akwai damar a mayar to lalle kenan ashe a mayar to shi yasa wannan ba hadisin da ya zo wanda yake nuna karfin magana cewa lalle ai kokarin biyan bashi Mm.
kamar wannan hadisi wannan hadisin ya karfafa wannan cewa lalle lalle mutum da abin da ya san ana bin sa to inda akwai dama a gaggawa a ga arzikin an biya
باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة babu bayanin cewa rawukan wanda suka shahada na cikin aljanna وأنهم أحياء عند cewa su rayu ربهم ne wani يرزقون ubangiji ana ciyar da su ana azurta su حدثنا يا ابن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية حاء tawili wa da وعن sunan إبراهيم ibrahim ولا da دليل وجيز بن موسى نعم jami'an adil amashi da abu muawiya da shi da riru da isa da yunus duk sun rawaito hadisin daga amashi حاء tawili حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له حدثنا حدثنا اسباب أبو وابو معاوية.
عمرو قال حدثنا الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال سالنا عبد الله da بن مسعود mas'udin ku yace mun tambayi abdallah mas'udin daga wannan aya ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله wanda امواتا Allah yake cewa kada ku ɗauka ka ɗauka cewa waɗanda aka kashe don taimakawa addinin Allah wanda aka kashe a wajen yaƙi don taimakawa addinin Allah kaka ɗauka cewa matattu ne bala haya bari sura ya yi inda rabbihim يرزقون a wajen ubangijinsu ana azurta su ana ci da su daga kayan marmari قال Abdullahi Mas'udin ya ce amma inna qad sa'alna an zalika hakika yadda kuka tambaye ni Mm.
mu ma mun yi tambaya daga me wannan ayar take nufi faqala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arwahu idan sahabi ya faɗi irin wannan sa'alna an zalika bai bayyana ba Mm.
ba ya tambaya Mm.
manzon Allah Mm.
in sahabi ya ce faƙala kai tsaye bai bayyana ba wa yake nufi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala manzon Allah ya ce arwahum fi jawf khudrin khudrin rawukansu na cikin cikunan tsuntsaye kwarra laha da suke qanadilu da fitilai mu'allaqatun bil arshi an rataya su a al'arshi tasraw min al jannati haythu tana yawo sha'at.
a cikin aljanna duk inda ta so thumma tawi ila tilka al sannan ta qanadil dawo ta ta- ta dawo zuwa wannan fitilin fadala ilayhim wato rabbuhum fitilin sun idlatan zamo kamar sheƙa ce ta su Mm.
yadda tsuntsu zai shi ya yawo ya yawo ya yawo a ƙarshe ya dawo wajen sheƙarsa to su ma haka suke yawo su yawo a aljanna sannan su dawo in wajen wannan sheƙar ta su Mm.
wani sanin wata'ala ya tajalli a gare su tajalli ya Mm.
tsinka a gare su tsinkaya faqala ya ce da su hal tashtahuna shay'an akwai wani abu da kuke sha'awa قالوا أي شيء نشتهي suka ce ubangiji to me za mu sha'awa ونحن نسرع من الجنة حيث شئنا alhali an ba mu dama mu yawo a cikin aljanna duk inda muke so
فعل ذلك بهم ثلاث مرات ubangiji ya sake wani indila'in gare su ya sake wannan tambaya
فلما ya رأوا ce أنهم ai me za me za su yi sha'awa ya sake ne yayin da ya ga yayin da suka gane cewa annahum lan yutraku min an yus'alu Mm.
cewa ba za a kyale su ba sai an tambaye su akwai abin da kuke bukata akwai abin da kuke sha'awa قالوا يا ربي a sai suka ce ya u- ya ubangiji نريد أن نرد أرو- an أن ka نرد أرواحنا rubuta في arwahana mun أجسادنا bukata ɗaya muke da ita a wajenka ka dawo mana da rawukan mu zuwa jikunanmu حتى نقتل في سبيلك in ya مرة so a mai da أخرى mu duniya mu sake yin yaƙi a kashe mu a kan taimakawa addinin ka wata mara
فلما رأى أن ليس لهم حاجة yayin da ubangiji ya gaba su da wata bukata تركوا sai ya kyale su wannan bukata ta su ba wanda za ta yi bace Na'am.
an ga mutum ɗaya ke mutuwa wanda dai ya mutu kuma ai ba magana komowa
باب فضل الجهاد والرباط babu falalar yin yaƙi don taimakawa addinin Allah da kuma ribaɗi a tsaya inda abokan gaba ake shayin ko za su hakke wa ƙasar musulmi نعم don ya zama an yi gadon ƙasar musulmi مم.
Eh, malamai suke cewa a dacen مم.
galibi hanya da kafirai suke iya bi su zakke su hakke wa ƙasar musulmi shine su shigo ta kan iyaka نعم to amma yanzu kuma Allah ya kama wani zamani wanda mutum yana kasar su amma zai yaƙe ku zai yaƙe musulunci ta hanyoyi daban-daban ta hanyoyi daban-daban hanyoyin sadarwa ga sunan iri daban-daban na zamani eh, ka iya cewa ai ka tsare yarka a ɗaki amma baka san irin abin da ake aiko mata ba ka iya cewa ka tsare ɗanka a ɗaki ko ka tsare shi a laburare ga shi ga kayan karatu amma ba san me ake aiko masa ba ba san irin abin da ba za- ba ake aiko masa ba sai yasa cewa to a wannan bangaren ma a tsaya a ga me ake yi dan a ga an maganin irin bannan da wanda suke gaba da musulunci suke ta kokarin sawa a cikin zukatan 'ya'yan musulmi to shi ma ribaɗi ne نعم a ce wani ya mai da hankalinsa gaba ɗaya kullum tunani yake irin wayannan hanyoyin me ake ya ake bi ake yaƙar musulunci wata hanya za a bi a yi maganin haka to shi ma irin wannan ribaɗi ne shi da irin wannan ba magana ce ta faɗa ba galibi wai dan kaga ɗanka yana budewa yana wani abu yanzu za ka yi masa faɗa ka kwace duk ba a nan ba ne ka kawo masa wani abu wanda zai ɗau hankalinsa wanda zai zamo ya shige shi ya zamo yana sha'awarsa kamar yadda wannan fitinar da aka kawo take ɗauke masa hankali Ah, bawa duk mutum allah ya yi shi akwai ɓangaren alheri kamar yadda yake akwai bangaren shari abin da yake kawo bangaren shari yake rinjaye shine waɗanda haƙƙinsu su buɗe bangaren alherin ba su yi ƙoƙarin ya za su buɗe ba su ko masu buɗe bangaren shari kullum ƙoƙari suke suna ta buɗewa suna ta buɗewa su buɗe wannan tasha ta shari su buɗe wannan tasha ta shari su buɗe wannan tasha ta shari amma ko da za ku buɗe hanyoyin alheri ba ku kun kasa buɗe ko da hanya ɗaya to zai zama sharin ya mamaye amma sadda duk mai ƙoƙarin buɗe hanya ta shari ya ƙoƙari to a samu mai ƙoƙarin buɗe hanya ta alheri ya bauta sai zama kenan an samu eh, musabaka an samu musabaka Allah dai ya faɗa wa nafsin wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ba to aka fa alhamaha fujuraha ba da fujurin kawai aka sa a zuciya ba an sa fujurin amma kuma an sa taqwa shi yasa akwai fujurin akwai taqwa in an samu wanda za su yi tunin din fujurin sun iya tunin din shikenan ya zama ba wanda za su yi tunin din takawar sai ya zama fujurin ne yake ta yaduwa amma in yadda aka samu masu tunin din fijorin to an samu masu tunin din tsoron Allah sai zama shi ma tsoron Allah ya bayyana Eh, kuma dole a cikin bayi za a samu manzaka kamar yadda kowace za a samu mandar sada kowanne dai an faɗi makomar kada ba manzaka wa karhaba bani da sada to
نعم حدثنا منصور بن ابي مح- مزاحم حدثنا يا بن حمزه amma mahimmin walid zubairi عن زوري مم.
عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري ان رجلا wani mutum ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce اي الناس افرلوا a cikin mutane gaba ɗaya wane ne wanda za a ce ya fi kowa فقال sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce رجل يجاهد في سبيل الله بماله mutumin da ya ونفسه tsaya yin yaƙi don taimakawa addinin Allah da dukiyarsa da ransa قال ثم من sai mutumin ya ce to bayansa sewa قال مؤمن في شيب من الشعاب ya ce mummunin da yake yana wani bangare na dutse daga bangarorin dutsen hanyoyin da ke dutsen يعبد الله ربه yana ta bauta ga Allah ubangijinsa yana ta bauta wa ubangijinsa ويدعو الناس من شره ya zama baya taba kowa da sharrinsa baya ya kyale mutane bai taba kowa da sharrinsa shi yasa kenan wannan wani kara koyar da ladabi ne daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallama wanda shine fiyayyen wanda ya koyar da ladabin kuwa Eh, shine fiyayyen wanda ya koyar da ladabin cewa kaka ce za ka ware daga mutane wai dan sharrin mutanen ya yi yawa ka ware daga mutanen dan kai sharrin ka ya yi yawa kada ka taba su ba su su taba ka ba yan cewa waya da'un nasa min sharrihi ba waya da'un nasu min sharrihim aka faɗa ba ya za koyaushe ka ringa ganin laifi daga gare ka ne ka ringa ganin laifi naka ne ba na kowa ba in akwai mai laifi kai ne kan gaba a laifi
حدثنا عبد بن عبيد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد قال abu sa'id al-hudri yace قال رجل wani mutum ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam اي الناس افضل يا رسول الله cikin mutane wane ne za a ce ya fi kowa ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam قال sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce مؤمن يجاهد في mumini ne نفسه da وماله za a في سبيل الله yi yaƙi da ransa da dukiyarsa don ganin ya taimaka wa addinin Allah قال yace ثم من bayan bayan wannan sewa قال yace ثم رجل sannan مؤمن mutumin da yake ya يجاهد ware kansa a wata hanya daga hanyoyin da ke kan dutse yana bangaren dutse yana tabautar Allah ويدعو الناس من ya شره kyale mutane daga a ce ya cuce su da sharrinsa حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي واخبرنا محمد بن يوسف عن الاوزاعي عن ابن شهاب بهذا الاسناد a فقال wannan ruwayar ya ce ورجل في da شيب wani mutumin da yake wani bangare na dutse ولم يقل ثم ya ce sun رجل mara julun ba
حدثنا ابن يحيى التميمي حدثنا عبد العزيز بن ابي هازم عن ابي عن بعجته عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه Allah قال sallallahu alaihi wasallam ya ce من خير معاش الناس لهم yana daga fiyayyen rayuwa tsarin rayuwa da mutane za su ɗauka tsarin da yake ya fi musu wannan tsari ne tsari mai kyau idan da a ce za a ɗauka رجل ممسك إنار فرسه في سبيل الله a samu mutum ya rike ragabar dokinsa ko ya rike linzamin dokinsa dokin da yake ya tanade shi ne don ya taimaka wa addinin Allah don ya yaƙi ya taimaka wa addinin Allah يدير على متنه yana sukuwa a kan bayan dokin nan كلما سمع هيئة أو صنعة duk sanda ya دار ji عليه cewa a kawo gudunmowa ko ya ji firgita a wani waje cewa ana tunanin ko kafirai abokan gaba sun zo sai ya maza ya kwana zuwa akan wannan dokin zuwa wannan wajen yabtagil qatala yana neman ko dai a ce ya kashe kafirai wal mauta ko shi kansa ya mutu a inda ake zaton haka din
aw rajulun fi gunay matin fi ras sha'a to wanda yake ya ga wannan tsari na rayuwa shi koyaushe rayuwarsa sauraron ya taimakawa musulunci sauraron ya taimakawa musulmi duk inda ya ji ana neman gudunmowa a shirye yake nan take kai gudunmowa to ne yana da mafi kyakkyawan tsarin rayuwa ko kuma mutum da yake tare da 'yan dabbobinsa ba tare da dabbobin ya suka zai masa wata dukiya ba don zama dukiya sai zama alakakai a kan gefe min hatsi shafi daga wannan tudun na duwar wasu aw badal wadin min ko hadhihi kwarin al-awqat fili daga wa'annan filayen yuqimu salata yana tsaye da sallah yana ba da zakka wa ya'budu rabbahu ya ta bautar ubangiji atati yawli yaqin har mutuwa ta zo masa har sakankan cewa ta zo masa ya ƙinu almautu wa abudu rabbaka hatta ya atiya kal yaqinu laysa minan nasi illa fi khairin ba abin da ya hada shi da mutane sai alheri ba abin da ya hada shi da mutane sai alheri
وحدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن ابي حازم ويعقوب يعني بن عبد الرحمن القارية كلاهما عن ابي حازم بهذا الاسناد مثله وقال انبج أما بعد عبد الله بن بدر وقال في شعبة من هذه الشعاب أو أتى رواية yace fi shi'ibati a hanyar dutse hanya da take kan dutse daga waɗannan duwar hanyoyin na kan duwatsu ya shi tasar wayar ta bambanta da ruwayar yahaya
وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب وابو كريب قالوا حدثنا وكيل عن اسامة بن زيد عن بعجة بن عبد الله الجهني عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث da ma'ana hadisin abi hazin da ba'adatu وقال yace a tasar wayar fi Mutum min shi'ibin ash-shi'ab.
min ash-shi'abi babu Babu bayanin bayanin rajulaini, rajulaini babu babu bayanin mutum biyu al'akara.
da ɗayansu zai kashe ɗaya يدخلان الجنة amma kuma a ƙarshe duk su shiga aljanna da wanda ya kisan da wanda aka kashe din duk suna aljanna حدثنا عمر بن عل... بن عمر مكي حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce يضحك الله الى ma رجلين ubangiji yana nuna mamakinsa ga mutum biyu يقتل احدهما الاخر ɗaya daga cikin su zai kashe ɗaya كلاهما يدخل amma kuma a الجنه ƙarshe da wanda ya kisan da wanda aka kashe duk su ƙare a aljanna فقالوا Suka كيف ce, يا رسول "Ah, الله ya wannan abu zai faru ya rasulullahi kamar shi wanda aka kashe bai da haƙƙi in an ce ya je aljanna ma'ana ke na musulmi ne inda an ce an kashe kafiri kuma an je aljanna wanda ya kashe kafiri dama ai za shi aljanna ko A, amma wannan gashi ya kashe musulmi ne amma kuma ya je aljanna wanda aka kashe din ma ya je aljanna قال a sai manzon Allah ya ce يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل wannan na farkon zai yaƙi don taimakawa addinin Allah azza wa jalla ويستشهد sai ɗayan shi ɗayan sannan yana ba musulmi ba ya kashe shi
ثم يتوب الله على القاتل kaga shi ya yi shahada ya je yaƙi ne don taimakawa addinin Allah ga shi kafiri ya kashe shi sannan shi wannan wanda ya kashe wannan ɗin kuma Allah ya ƙaddara masa cewa ya tuba daga kafirci فيسلم ya dawo ya musulunta فيقاتل في ya سبيل الله عز yaƙi don وجل taimakawa addinin Allah azza wa jalla shi ma kuma ya shahada shi yasa sai zama an gamu da wanda ya kisa da wanda aka kashe da a aljanna
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابو كريب قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي الزناد بهذا الاسناد da مثله wannan sinadin kamar wannan حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا مامور عن حماد بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن wannan shine رسول الله abin da Abu صلى الله عليه Hurairah ya وسلم faɗa mana daga manzo sallallahu alaihi وذكر wasallam احاديث irin ne wancan hadisi wancan isnadin ya faɗi wasu hadisai منها yana daga وقال رسول gare ta الله صلى الله عليه وسلم wato ina ma za a samu wanda zai haddace wannan sahifatu ta hammami ibn munabbi نعم in ya so kuma ya fitar mana da hadisan cikakken taharije ko da dai wasu daman a wajen kamar sun fara ko to amma dai akwai inda suka bari نعم كم ترك الأول للآخر يقول من تقرأ أسماءه كم ترك الأول للآخر هو تو وقال رسول Manzala الله صلى الله عليه وسلم ya ce, يضحك الله لرجلين na Ubangiji yana nuna mamaki wato yana bayyana mamaki ga mutum biyu ya fatul ahaduhuma al-akhara ɗaya daga cikin su zai kashe ɗayan ila ma amma kuma a ƙarshe dukkanin su shiga aljanna alu kaifa ya yace rasulullahi kaga haka zai faru ya rasulullahi ala yace yuqtalu za a hadha kashe shi wannan fa yalidul jannata wanda ya je yaƙi ne don taimakawa addinin Allah a wajen yaƙin aka kashe shi zai shiga aljanna thumma yatubu Allahu ala al-akhari sannan kuma Allah ya karɓi tuban ɗayan fa yahdihi ila al-islam sai a ubaita fa fa yahdihi sai ila ubangiji ya al-islam shiryar da shi zuwa musulunci thumma yujahidu fi sannan sabilillahi ya yaƙi don taimakawa addinin Allah fa yustashhadu shi ma ya shahada
babu man qutila kafiran babu wanda aka kashe wa ba- man man qutila katala kafir kafiran wanda ya kashe kafiri thumma saddada sannan kuma abdulama ya musulunta
حدثنا يا ابن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة Eh, musulun duk inda ya kawo shi ba a son ya faɗi ibn ulayyata tunda shi baya son a faɗa masa haka ya sa zai faɗi sunan mahaifin nasa ja'faru to نعم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
kuma wato don kiyayewarsa نعم yadda suka ce isma'ilu to baya karawa Ah, in sun ce ibn ulayyata so da yawa yakan ɗauke sai ya kawo ya anu da ja'farin in ma ba su faɗa ba to ba zai ce ibn ja'farin kuma kai tsaye ba sai ya ce ya anuna don kada ya ƙari a kan yadda suka faɗa masa wannan yana nuna irin kiyayewarsa wajen ya ga ya tabbatar ya faɗi lafazin hadisi yadda ya ji daga malaman da suka bashi kada ya zama ya soya musu ko ina inda aka bukata soya ma sai ya nuna cewa to nan fa dan wata soyawa ce ya shigo da ita shi saboda ganin akwai wata bukata نعم to na to ai saboda cewa nisba ga mace in aka dangana mutum ga mace kamar ana nuna ta wani wajen kamar ba shi da uba namiji wanda ya cancanta a dangana shi gare shi akalla akwai hangen wannan ko Eh, akalla akwai hangen wannan me zai sa a dangana mutum ga mace a dangana shi ga namiji mamma zala zala zala ka gano wanda suka zo suna cewa ai kai danginmu ne mu danginka ne kakanka wance ba daga cikinmu ba ce oh mu ba danginku ba ne muna danganta ne ga iyayenmu maza ba ga iyayenmu mata ba to أن رسول الله صلى الله cewa عليه manzala وسلم sallallahu alaihi قال wasallam ya ce لا يجتمع كافر وقاتله في النار bayan da أبدا za a yi kafiri da wanda ya kashe kafirin a ce sun hada a wuta wanda ya kashe kafiri Mm.
don kafircinsa ba wai ya kashe shi fa don wata manufa ba inda ta yi zama ya kashe kafirin don ya kwace abin da ke hannunsa wannan kuma ba Allah ya duba ba ke Na'am.
abin hannun kafirin ya sa ya yi abin da ya yi.
Mm.
to wannan daban amma wanda yake ya kashe kafiri Mm.
don kafiri ne don ya butulce wa Allah to bayan da za a ce ya haɗu da wanda wannan wanda ya kashe a cikin wuta har abada نعم حدثنا عبد الله بن عون الهلالي حدثنا أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد عن سهيل بن أبي سالم عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله من ذا الله صلى الله عليه وسلم ya ce لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر bayan da za a yi sada a wuta haɗuwar da zai zamo ɗayansu yana ƙwarar ɗaya قيل من هم يا رسول الله ya ya- ya ce aka ce ya rasulullah su waye wanda kake cewa bayan da za a yace sun haɗu a wuta قال ya ce مؤمن قتل mumini da كافرا ya kashe kafiri ثم أسلم summa sannan saddada ya Na'am.
zamo ya katarta نعم bayan ya kashe kafirin bai dawo kuma ya yi ɗabi'a irin ta kafirin Mm.
inda me yayi amfanin a ce kana musulmi ka kashe kafiri saboda kafircinsa kuma a same ka daga baya ka dawo kai kuma kana ɗabi'u irin na kafirin ai ka nuna kenan kai ma ka cancanci a kashe ka din ko Eh, kai ma din kenan ashe gata gata to باب فرل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها babu fallar yin sadaka don taimakawa addinin Allah da yadda ake ninninkawa ga bawa حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنزلي أخبرنا جرير أنا أعمشي عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري قال abu mas'ud al-ansari ya ce جاء رجل بناقة مخدومة wani mutum ya zo da wata taguwa wadda an sa mata akalarta فقال هذه في سبيل الله ya ce wannan na ba da ita don a taimaka wa addinin Allah فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah ya ce da shi laka biha yawmal qiyamati sabu mi'atin aqatin kai ma kuwa za a baka tagoyi 700 a ranar alkiyama da sababin wannan taguwar da ka bayar kulluha mahdumatun dukkaninsu suna da akala dukkaninsu za a yi musu akala
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن زائدة ها تهويل.
حدثني بشر بن خالد حدثنا محمد يعني بن جعفر مم.
حدثنا شعبة كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد da wannan isnadin sun tashi ba fare ya naka gabi نعم
اللهم صل على سيدنا محمد